وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yan uwana musulmi na wannan yanki gabaki daya da kuma wannan masallaci a keɓe masallacin da aka yi masa laƙabi da Sheikh Jafar ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen salabana wata ala da fuskokinmu a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna goma sha ɗaya ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 446 a kida miladiya yau muna tara ga watan biyar shekara ta 2025 mun tattaru a karo na biyu a wannan matsalaci mai albarka domin gabatar da lacca wacce aka sanya mata sunan mu'amalar musulmi a lokacin da aka samu gurɓacewan tarbiyya da aƙida sunan taken kenan to in muka bashi hakan yayi domin ana son ne a faɗi wani irin tako musulmi zai yi lokacin da aka samu gurɓacewan aƙidu aka samu gurɓacewan tarbiyya fitsara da lalata ya cika al'umma to wani irin tako ya kamata kowane musulmin kirki ya yi wannan take ya yi kyau idan kuma mun so muna iya canza mishi suna mu sanya masa suna dalilan da zai tabbatar da musulmi akan gaskiya a lokacin da aka sami caccanzawan al'amura bi ma'ana asbabar sabat filfitani wata ghayurat a larabci ababen da idan musulmi ya yi riko da su zai tabbata akan gaskiya a lokutan fitintunu da lokutan canje-canje duk iya yadda aƙidu suka kai gurɓacewansu kai musulmi in kai riko da abubuwan da za a faɗi za ka tabbata akan nagartacciyar aƙida duk iya yadda rashin tarbiyya ya cika al'umma da sakin harshe da abubuwa marasa daɗi to idan kai musulmi kai riko da waɗannan abubuwa za ka rayu akan nagartacciyar tarbiyya kuma za ka yi mutuwa kyakkyawar mutuwa za kuma ka dace da kyakkyawar makoma duka waɗannan take guda biyu idan muka kira wannan lacca da shi yayi amma ni na fifita mu ɗauki na ƙarshen nan dalilan da za su kawo tabbata ga musulmi a zamanin fitina da kuma caccanzawan al'amura to yana da kyau dai mu gane cewa in ana batu akan fitintunu to ana magana ne akan abin da ke ƙona addinin mutane idan fitina ta faru a cikin al'umma addinin mutane babbakewa yake yi mai addini sai ya koma ba shi da komai domin addinin ya ƙone ya zama huntu idan ana batu akan fitintunu ana magana ne akan taɓarɓewan alkhairi ka kasa ganin abin da zai nuna maka alkhairi sai dai duk abin da kallaka a bakin ciki da Allah zai idan ana batu akan fitintunu ana magana akan yaduwan sharri yawaitan sharri ana magana akan abin da ke fasikantar da mutane nan da nan ya kafirtar da mutane nan da nan ya dawwamar da mutane a cikin wutan jahannama Allah ka tsare mu fitintunu haɗarinsu ba ƙarami ba ne shi ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar da al'imam musulmi ya roito yake cewa ta'awwahu billahi min alfitani ma zahara min hawa ma baƙon kai jama'a ku riƙa neman Allah ya tsare ku daga fitintunu waɗanda suka bayyana da waɗanda suka ɓoyu fitintunu idan suka faru suna cin addinin mutum sai ka ga mai addini na kirki ya koma gantalalle lalatacce har fitinan ta kai ga kana iya ganin mutum da safe musulmi amma zuwa yamma ya yi ya bar addini fitintunu sun cika al'umma rashin tarbiyya sun cika al'umma gurɓacewan aƙidu ya cika al'umma to sai kaga abubuwa matsaloli suna ta faruwa to wani zai tambaya menene idan sun faru za a gane cewa an shigo zamanin fitina ko kuma an shigo zamanin canje-canje to ga su idan al'umma ta fada cikin shubuhohi shubha ita ce duk wani ilimi gurɓatacce da zai lalata maka iliminka na gaskiya ku lura duk wani gurɓataccen ilimi da zai zo ya lalata maka nagartaccen ilimi shi ake kira shubha wani zai rike shi yana ganin kamar ya rike hujja ya rike dalili ya ko rike gurɓataccen dalili misali wani sai ya zo ya ce maka shi ya samu hujja a cikin alkur'ani wacce take nuni cewa ai watsi da hadisi ai watsi da annabi sallallahu alaihi wasallama wurin karban addinin musulunci a daidai lokacin da yake wannan bayanin ya tara ɗaliban shi ne fa yana musa bayani don su gane kuma fa da harshen su yake bayanin a daidai kuma lokacin yana ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da haƙƙin da zai ma al'umma bayanin alqur'ani don su gane ku lura da irin kismatin biza da ya zo a nan wurin shi ya tara nashi ɗaliban sai a karanto baki sai ce to bari in muku bayani sai ya fassara musu da hausa sai ya musu bayani amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa a'a kar ya bayani kawai ya karanta qur'ani ya ja baki ya shi to kai ma da sai ka karanta qur'anin kawai ka ja baki shi kai ka kai ma kowa fassara to ya lamunce ma kanshi ya fassara amma ya kwace ma manzon Allah lasisin yin fassara a daidai lokacin da yake kuma qur'ani ne ba annabi wannan lasisin yace li tubayyana lahu li tubayyana lin nas ma nuzila ilayhim wa allahum yatafakkaru mun saukar maka da alqur'ani dan kai ma mutane bayani kai ma mutane bayanin abin da ya rikice musu kai musu filla fillan bayanin shirin da qur'ani ke dauke da shi to kaga yanzu wancan ya rike gurbatacciyar hujja gashi ta kau da shi akan nagartaccen hujja na cewa a karbi addinin musulunci daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu shubha kenan kun gane shi yasa duk wani kafirci da kaga an yi shi da sunan musulunci ta karkashin shubha yazo aqidin shi'a duk wata aqida da ka sani gurbatacciya ta kafirci ne shi'anci ko na yan haƙiƙa yan kowa Allah ne ko na 'yan ƙato, ko na 'yan boko haram da duk wata aƙida da kasanta an raba ta da addinin musulunci amma kuma aƙidan kafirci ne to ta zo ne ta ƙarƙashin shubaha kai ba ma wai wacce aka raba ta da addinin musulunci ba har wacce take ba addinin musulunci ba irin aƙidin yahudu da aƙidin kirista duk sun gini ne akan shubaha waɗansu abubuwa ne suna ganin kamar suna da hujja amma rudani ne da hauma hauma ba hujja nagartacciya ba amma kuma gashi yanzu ya hana su bin nagartaccen hujja nagartacciyar hujja ingantaccen dalili sun ƙi musulunci to da haka shubha ita ce fitina ta farko da take faɗa ma al'umma idan ta faɗa ma al'umma sai kafirci ya faru a cikin al'umma munafinci zindiƙanci gurɓacewan aƙidu bid'o'i da ƙirƙirƙiri sai su cika addini idan al'umma ta fada cikin irin waɗannan shubahat ɗin sai a ce al'umma ta fada cikin alfitan ta fada cikin fitintunu wata ghayyurat ta fada a cikin canje-canje an canja gaskiya ta koma bata-bata ta koma gaskiya kamar yadda muna da hadisi wanda al'imamu darimi ya ruwaito asari ne daga sayyidina abdullahi dan mas'ud amma yana da hukuncin marfu'in hadisi sayyidina abla dan mas'ud yake ce ma dalibansa kaifa antum idza labisatkum fitna ya haramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidha an-nasu sunna idza turika minha shay'un qila turikat as-sunnah yace ina za ku saka kanku idan fitintunu suka mamaye ku tsoho a cikin fitina ya tsufa yaro a cikin fitina ya taso me ma'anan waɗannan fitintunun bid'o'i da baƙin al'amura an cika su a cikin addini yace idza turika min ha shay'un in aka in aka samu wani jajirtaccen ahlus sunna yace ni bazan yi riko da waɗannan bid'o'i da kirkirarran al'amuran ba kila turikatus sunna sai kaga ana nuna shi ana cewa ga yanin ya bar sunna saboda wannan bid'an ta mamaye al'umma tsoho tun yana matashi a cikin yiki ya tsufa kaga shekarar shekaru kenan matashi a ciki ya taso da haka kawai ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya to irin wannan lokaci sai a ce an fada cikin alfitan wa taghayyurat abu na biyu shine idan aka fada cikin ash-shahawat me ash-shahawat shine duk wani abin da zai sa dan adam ya kibin shari'an Allah ya kangare mata wani lokaci son kuɗi na sa mutum ya kibin dokokin Allah sai ya zalunci wani lokaci son mulki wani lokaci son zuciya sai mutum ya ta giban mutane duk abin da ka san zai iya hana ka kabi dokan da Allah ya tsara ana kiran shi ash-shahawat sha'awoyin zuciya waɗannan matsaloli guda biyu idan sun faru to sun an ɗauko abin da za a ruguza addini shi yasa duk wata banna da kaga ta faru a cikin da'irar musulunci ta karkashin ashahawati idan kaga mazinaci na zina ashahawati zuciyarsa ce yake ba ta abin da take so ya kangare ma Allah idan kaga azzalimi na zalunci yana cin kudin jama'a shahawati idan kaga wani na babakere a cikin gado da aka bar musu shahawati ne idan ka ga mutum san ‘ya'ya ya sa ya ƙyale yin tarbiyyarsu tarbiyya ta addini shahawat duk dai wani sabo da ka sani ana ma'alla a cikin musulunci to ta zo ne ta ƙofan a shahawat idan sha'awoyi suka yi yawa a cikin al'umma sai a ce to al'umma ta fada cikin attaghayyurat a zamanin sahabbai da tabi'ai musamman zamanin sahabbai ba ma'asumai bane dan ba annabawa bane amma kuskure ɗaya nasu yakan nutse a cikin tekun kyawawan ayyukansu su kyawawan ayyukansu teku ne ba kai saka kididdige kyawawan ayyukan sahabbai ba teku ne akwai wanda san iyakan teku to a cikin irin wannan tekun na kyawawan ayyuka ne sai a samu wani sai ya kuskure dan ba masumai bane kana iya samun wani sahabi ya zina amma in ka auna shi da dubun dubatan sahabbai da mutum zai kwana ɗari bai iya tuna ma ya yi zunubi tsakankanin shi da Allah ba tabi'ai ma kenan tabi'ai da tabi'ar tabi'in sai mutum ya ga wani abu ya ɗan canza sai a ce mishi ko ka saba ma Allah ne ya zauna kirfa rayuwar shi kaf bai iya gano wata saban da ya ma Allah ba kaga yadda magabata suke to mu kuma a wannan zamanin fa babu ranan da za ta fito ta fada face in ka ce za ka ƙididdige zunubanka kana iya samun zunubanka sun fi goma yau ka kalli gashin wata yau ka buɗe rediyo za ka ji tafsiri ka ji kiɗa yau ka buɗe baki za ka yi magana haka yi zagi ko ba haka ba ne yau ka yi batsa yau ka yi giba yau wani ya zo zai wuce an makanta ka jibe shi ina kun gane kana iya ƙididdige zunubanka guda goma su sahabbai laifuffukan tsiraru sun nitse a cikin tekunan kyawun ayyuka mu kuma zunubanmu ne suka yi faɗi kyawawan ayyukanmu suka ɓuya yanzu kun ga duk yawan mu nan duk cikan mu nan duk yawan mu nan da na ciki da na waje kuma wani tuntube daɗin gushi duk cikan mu nan muna cewa mu ne ahlus sunna ko ba haka muke faɗi ba yanzu da zan ɗauko in ce ma liman don Allah ba ni wani amintacce da zan bashi ajiyar naira dubu hamsin zuwa babban sallah kana jin zai iya cewa duk wanda ka ga dama ka bashi sai ya fara tantok ko da a nemi ladan ne a ce ka amma dai ma na ɗan tsaya tukuna ladan bari dai ina malam muhammadu sai wani ce kai ka manta abin da ya faru da to to ɗaya to ɗaya to ina malam faruku malam faruku ina wanda ake rigima da shi akan fili da shi da yan uwan shi ai auto shi sai a nemi wanda za a ba amana a rasa ko ba ka bane to duk yawan mu kuma ahlus sunna to ashe zunuban mu sun yawa har sun boye kyawun ayyukan mu in kana son kawai mutum ya tabbata mai kyakkyawan aiki to ku nesa nesa kana nesa da shi kana kyautata mishi zato yana nesa da kai na kyautata maka zato amma kuna zama kusa damiji ya faru duk wanda yanzu ya ce bari in shiga kasuwa in fara harkan kasuwanci to in ka tuntuɓi abokan hurɗan shi a kasuwanci sai ka ji maganganu ba daɗi wanda ya ce bari in je in nemo aure in aure in zauna da mata bayan shekara ɗaya biyu uku in ka tuntuɓi matan sai ka ji zaman ba daɗi namiji in ka tuntuɓe shi akan matan sai ka ji ba daɗi duk wani wanda kuka yi kusanci ƙud da ƙud sai kaga ka koma baya baka marmarin shi baya marmarin ka me yasa munanan ayyukan mu sun yi yawa har kyawawan sun nutse a ciki Allah ya kyauta al-Imam Ibn Qayyim a cikin Ighafatul Lahfan yace waɗannan su ne manya-manyan miyagun cututtukan da idan sun faru al'umma ta tayar mu gurɓacewa da lalacewa to haka nan kuma abu na uku in sun faru wanda in ya faru za a ce an fada cikin fitan an fada cikin tagayyurat shine idan aka samu addini ya rafa-rafa a cikin zukatan ɗaiɗaikun musulmi ya ne za ka gane addini ya rafa-rafa idan ka gaba a umarni da mai kyau da hanyar kan mummuna abin ban al'adari jama'a kana iya samun dattijo mai farin gemu amma yana giba yana giban matashi a unguwarsu ka rasa yadda za ka fassara wannan al'amari ba a banza Allah ya baka farin gemu ba don kai gyara ne duk matashin da bai daidai ba ɗauki mataki a mai nasiha ko a same shi a masallaci ko ka shirya kai da abokinka ka bi shi har gida ya ga dattijo mai farin gemu ya zo ya same shi har gida wani na zo gaishe ka ne ya ta mutsu mutsu yana gani ni dan shekara talatin da biyu da uku amma ga dan shekara saba'in wai ya biyo ni har gida wai ya zo gaishe ni kawai na zo in gaishe ka ne a dan Allah baba in dai da wani abu dan Allah ka gaya mu a ni na zo in gaishe ka ne Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku albarka Allah ya kaza Allah ya kaza to zan tafi rakani to cikin wasu yoyin da zan maka baka gaji shaye-shaye ba a gidanku mahaifinka mutumin kirki ne mahaifiyanka mutumin kirki ce amma kakka manta nan na wuce ku kuna shaye-shaye kuma na ga hadda kai baka gaji wannan ba mutunci bai yadda da wannan ba Allah ma bai yadda da shi ba ka ji tsoron Allah ka bari kada ka bata ma kanka suna ka bata ma ƴaƴanka da waɗanda za su zo a ta ƙarƙashin ka kai mishi nasiha daga kai sai shi sai Allah amma sai ga dattijo yana giba yana zagin wani to idan kaga an daina umarni da addini kyau an daina hani akan munanan ayyuka to addini ya rafa-rafa a cikin zakatan ɗaiɗaikun musulmi idan kaga an yi watsi da ibada sai ibada gwargwadon san rai al'umma ta fada cikin rudani iri-iri kaga ana zaman da kali ladan ya ce hayya ala sala hayya ala fala matasan nan ba za su iya tashi su je sallah ba ƙarshe sai ka samu da yawansu suna ciko sallah kuma yanzu zan baka wannan assignment din duk yadda kake jin limin ya dan ƙara jinkirta lokaci ka waiga baya ka gani za ka ga masu ciko sallah ko ba za ga masu ciko sallah ba a daidai lokacin fa da ake cewa fa as-salatu imaduddin man aqama fa qad aqama ad-din wa man hadama faqad hadama ad-din sallah ita ce ginshikin addini ita ce farkon abin da za a fara hisabi akan ta ranar tashin alkiyama in ta cika sauran aikace aikacen bawa ma Allah ya karba ba zai bincika ba sallah ita ce bambancin da ke tsakankanin mu da kafirai wanda ya kyale ta ya tozarta ta ya keta alfarman addini nassoshin da suke magana akan sallah ba su da iyaka amma duk da wannan kima ladan yana hayya ala sala hayya ala fala suna zaune fira kawai suke yi firan siyasa ba za su yi tashi ba sai kaga a haka an wuce wani da raka'a uku kuma yana firan ne gab da masallaci to idan kaga al'umma ta fara irin wannan rudanin to shikenan al'umma ta fada cikin fitintunu da kuma at-taghayyurat idan kaga al'umma ta watsi da ilimi ba abin da ya dame ta da ilimi ilimi sai dai in an rutsa mutum tilas amma wai ya jajirce ya yi da gaske ya gane addinin hakikanin ganewa ba abin da ya dame shi da wannan in kana son ka gane wannan maganar tawa Allah ya kyauta a ce yanzu windunan nan duk su rufe ƙofofin nan su rufe a ce sai wanda ya iya tafsirin fatiha a cikinmu nan sannan zai fita daga gurin nan in ba haka ba nan za mu dawoma har tashin alkiyama na yi imani da Allah rabin masallacin nan za mu mutu tafsirin fatihatul kitab fatihan nan ko yau in shekaran ka talatin ne kana sallah da ita ƙila tun kana shekara goma sha biyar yau shekara goma sha biyar kullum sai ka karanta ta ko sai an karanta maka ita so goma sha bakwai ɗan uwana musulmi abinda za a maimaita maka so goma sha bakwai ƙaramin al'amari ne so goma sha bakwai fa wannan in ka cire shafa'i da wuturi in ka cire rakatar fajiri in ka cire nafil fili da ke bijowa yau da kullum amma kullum din nan sai an maimaita ta so goma sha bakwai goma sha bakwai so ɗari uku da sittin nawa zai baka ya kai kusan dubu wani abu dubu tara da wani abu to a duk wata akan maimaita maka fata hatar kitabi so dubu tara a duk wata a duk shekara sau dubu tara to yanzu shekaranka goma sha biyar dubu tara sau goma sha biyar dubu casa'in da wani abu amma daga cikin musulmi akwai wanda bai san tafsirin fatiha ba haka ne ko ba ka bane ya nuna al'umma ce watsi da ilimi fatiha fa kenan uwar tafiyar ballantana ka je kana batun bakara da ali imran da nisa'i da ma'ida da an'am da araf da anfal da tauba da yunus da hud da yusuf da ibrahim da kila an gani ana maganan uwar tafiyan fatihatul kitab da dama musulmi ba san ma'anin ta ba to ballantana ka je maganan hadisai in ka dauko arba'una hadis yanzu wane ne ya koyi arba'una hadis tun daga farko har karshe a gaban malami abubuwan sai kaga duk sun cabalbale to idan kaga al'umma ta yi watsi da ibada to abubuwa fa sun caccanza kenan idan kaga al'umma ta yi watsi da tafarkin magabata duk abin da za a kawo mutane bai burge su a ce wannan shine wato ainihin ita ce matafiyar magabata a'a kawai abin da nake so shi za a yi yanzu gidan aure na yadda nake son gidan aure na ya tafi haka nan zai tafi a to ai ba haka sayyidina abubakar da umar da usman suka yi ba wannan kana kawo nan wani abu ne outdated an ci an cinye shi an gama har sai kaga magabatan ma zagin su ake yi ana tauye su ana bata irin yadda suka gudanar da addini to idan kaga mutane sun koma wannan to an fada cikin fitintunu da canje-canje idan kaga jahilci ya mamaye al'umma ɗan ƙanƙanin abu da ya kamata kowa ya san shi kaga al'umma da yawa ba san shi ba yanzu ko irin kalmomin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wanda zaka ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shekaran shi 60 haka yake faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwata inna billahi la haula wala quwata inna billahi la ilaha illa muhammadu rasulullahi Muhammad akwai wani bawan Allah da aka rubuta aka ce wani zani wai an rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce a nan gurin ba ha babba bane wai shi iya abin da ya sani sunan Muhammad wai ha babba ne ashe shekarar shi kusan 60 haka yake faɗin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Muhammad Muhammad hanya ce yanda aka yi lagalagare ta aka tattaka ta ba Muhammad yake faɗi ba ha'ul shi Muhammad yake faɗi kuma a haka aka haife shi a musulunci ba wai fa amma guzanci ya taso ya musulunta ba a musulunci aka haife shi kuma yana tuce shi musulmi ne to amma bai in wayannan kalmomin ma bai sani ba ko ba haka bane to idan kaga jahilci ya mamaye al'umma ballantana yanzu ka ce zaka kwatanta yadda al'umma take alula akwai wanda idan ya zo wanke hannun shi in ya wanke hannun shi ya wanke fuskan shi in ya zo wanke hannu daga nan yake wankewa zuwa nan ba abin da ya dame shi da saman nan kuma wajibi ne wankewa daga saman nan zuwa nan kenan yau shekaran shi kusan arba'in yana alola ba ma alola saboda in tunda Allah madaukakin sarki ya ce wanke fuska wanke hannaye zuwa gwiwan hannu to shi daga nan yake wankewa tsintsiyan hannu zuwa nan ashe shekaran shi arba'in ma alolan shi ba ta yi to idan kaga irin wannan jahilcin ya mamaye al'umma ya kamata a ce kowa ka taɓe shi ne a ji abubuwa asasiyat abinnan fundamental abubuwa na addini duk an san su amma galibi ina ina wannan za ga a ƙasashen larabawa za ga suna ɗan yin wani abu sai su ɗan shirya wata rana haka su ce za su fita da awa sai a ɗan samu ɗan lasfika haka a ɗan sami ɗan littattafai 'yan ƙanana daga ta barka da zuwa barkar lafiku sai a samu 'yan su littattafai 'yan ƙanana ko ɗan wani halawa haka ko ɗan wani chocolate ko wani abu kawai mutum yana tafiya sai a tsaye da shi assalamu alaikum gafarta mala ina gajiya aiki da Allah za mu dan maka wata tambaya ne in Allah ya sa ka sani akwai kyauta sai mutum ya ce to ai mishi tambaya sai ya ce da Allah wacce ce suratul ikhlas da dama sai ga mutum ikhlas sautil sautil ish a ce sautil ikhlas wallahi wallahi ma ajiri bai san sautil ikhlas ba bai san sautil ikhlas ba sai a tambi wani da Allah ko za ka iya gaya mana sunayen sahabbai guda goma sai ya ɗauko ya cacca kuɗa ka ji mutum ya haɗa maka ƙila ya faɗi sahabbai biyu uku sai ya hada da waɗansu malaman zamanin shi ma waje a matsayin sahabbai ne a tambaye shi matayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda nawa ne wallahi ma ajiri to kawo sunan waɗansu daga cikin su Aisha to wani bai iya dora akan Aisha ne wannan ina gaya muku abubuwan da rika faruwa kasashen laraba ne to a cikin mu nan yanzu ka tashi daga nan zuwa bakin titi da dama ma wani in ka tambaye shi wani zagin ka zai an ciya maka zagi zai kuma wallahi bai sani ba in kuma kuna son yanzu in dan kwatanta sai in kwatanta anan sunayen matan annabi kawai zan tambaya in tambayi yawan su da sunayen su matan annabi ba matan fafaro mafa na ce ba matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da shine kankat ba ba shine gwanin musulmi ba wanda yanzu aka ce ba kasan annabi akan wannan sai mutum ya yaki to matayen manzon Allah guda nawa ne kawo sunayensu a ce yanzu a gaban Allah ne kila in ka kawo wannan ka shiga aljannan firdausi ne imani da Allah waɗansu ba za su iya shiga aljannan firdausin nan ba ko kuma a tambaye ka surorin alqur'ani guda nawa ne da dama musulmi ba sani ba to idan ka ga irin wannan jahilcin mai zurfi ya mamaye al'umma to an fada cikin alfitan wata zayyurat haka ne idan ka ga san duniya ya kutso mu al'umma san duniya ya nuna addini ya yi rauni a cikin zukatan mutane kowa ka taɓa yanzu shi ma ya za a yi yau shiga daga ciki ya za a yi dangane in ka sami 'yan matasa-matasa su kasa kwaikwayon yayyinsu da iyayensu waɗanda suka yi gugurmayan addini suka yi da talauci kai idan ya dan zauna ya ga go no go sai ya ce maka kawai let me go ta abuja kawai a can ne ake hada-hada ake ci haja-haja ba zai iya talauci da haƙuri da ƙaramin talauci ba ban cewa duk mai tafiya abuja haka yake ba amma ina ba da misali ne akwai waɗansu jajartattun ustazai malamai sun yi haƙuri da talauci wallahi amma na yanzu ba sa iya haƙuri da talauci kowa ya ƙosa ya ga ya yi kuɗi kawai kowace hanya ta buɗe na kuɗi akan wannan in ka ji an ce an yanke nonon ya mace don ai kuɗi ne an kwakwale idan yaro don ai kuɗi ne an yanke gaban wata mace don ai kuɗi ne in ka ga ana shiga ƙungiyar asiri don ai kuɗi ne a samu mulki duniyar dai kenan in ka ga ana shirka da Allah wai din a samu sarauta ne ka zama wai ka zama kana da kwarjini in ka zo guri duk an san ka san duniya ya mamaye al'umma in al'umma ta fada wannan an fada zamanin taghayyurat wal fitan idan kaga ana bin kafirai sau da kafa duk abin da ajandan da ta zo daga kafirai sai kaga wai musulmi suna Allah Allah yau kana zaune da ɗanka ko ɗan uwanka wai sai kaga ya aske nan ya aske nan ina ka samu wannan askin wani ɗan iskan amerika ne ke yi shi kuma abin da ke birge shi ke sai ka ga wani yana zazzaga wando sai ga ga tsagin duwawun shi nan ana gani ina ka samu irin wannan salo ya ce gogaggun yan iskan in ingila haka suke yi yan luwaɗi da haka shi ma abin da yake so yake yau gwanintan ka ka riƙa kwaikwayon kafirai ba ka riƙa kwaikwayon mummunai ba idan ka zama kana kwaikwayon sayyidina abubakar da umar da usman da talatu da zubairu da sa'ad da sa'idu ba za ka burge ba amma a zama kana kwaikwayon kafirai kana sa shirt kana sa t-shirt kana sa riga mai sunan arna yan kwallo to kawaye kenan to idan muka fada irin wannan mun fada cikin fitan wata ghayyurat idan kaga an kauda kai daga malamai na Allah al'ulama arrabbaniyun malamai na Allah masana Allah waɗanda suke son su mai da al'umma zuwa ga hanyar Allah ba suna neman makansu girma ba ne suna neman ma'addinin Allah masu kishi ne suna neman masu hidimta ma'addini to sai ga irin waɗannan yanzu an ɗauke su sai dai in tariki ce maka amma wai ka ce wai za ka matsa irin wannan malamin ya takwara ka kawai a banza ya ce karka ci kudin mutane ya ce karka yi kaza karka yi kaza in kaga an juya wa malamai na Allah baya to an fada cikin alfitar wa taghayyurat ya nuna addini yayi rafa rafa a cikin zukatan mutane idan kaga ƴan uwanta na musulunci wanda da ni idan ina da shi zan dauka in ba dan uwana in ba in yana da shi zai dauko ya bani za mu tafi tare mu gudu tare mu tsira tare yanzu ko kowa kan shi ya sani da ɗan wa da ɗan ƙari suna tare kansu ɗaya amma wancan wa zai zo ya ɗauki ɗan shi kaɗai ya biya mishi kuɗin makaranta ya yi mishi kaza ya yi mishi kaza ya yi mishi kaza ɗan ƙarin shi fa suna tare ya je ya mutu ya zauna jahili ko ƴan uwantan jinin ma yanzu babu ballanta na ƴan uwanta na imani to in kaga an faɗa cikin irin wannan to an faɗa fa cikin alghurba an faɗa cikin wato taghayyurat idan kaga shugabanni suna zalunci suna mai da dukiyan baitul mali dukiyansu to an fada cikin rudani idan dai addinin musulunci ya zama bako ba a san shi ba ba kuma a aiki da shi wanda kuma ya san shi aiki da shi ana ganin shi mafi koma baya to a wannan lokaci an samu riqatid din addini yayi rafa-rafa a cikin zukatan ɗaiɗaikun musulmi an fada cikin bala'i na fitintunu da canje-canjen al'amura hakanan idan abu na hudu kenan idan aka samu waɗansu manya-manyan al'amura suka faru a cikin al'umma marasa daɗi kaga an koma gaskiya da ƙarya sun sha kudu wani bai iya tantance su gaskiya da ƙarya sun sha kudu in kaga masu da'awa na ƙarya sun yi yawa du'atun ala abuwa bi jahannama yadda ya zo a cikin hadisin huzaifa in ka ga masu da'awa na ƙarya wannan su da yawa su ƙungiyar 'yan luwaɗi wannan ƙungiyar 'yan maɗugo wannan ƙungiyar 'yan shaye-shaye wannan ƙungiyar 'yan shi'a wannan ƙungiyar 'yan ƙalaƙato wannan ƙungiyar 'yan haƙiƙa wannan ƙungiyar 'yan ɗariƙa wannan ƙungiyar 'yan kaza duk da'awa ake yi suna ɗora mutane akan gadon wutan jahannama to in kaga irin wannan lokaci ya zo al'umurul izam kenan to al'umma ta fada cikin alfitan wa taghayyurat idan kaga masu karkatarwa daga gaskiya sun yi yawa e sabanin da a da masu wato ainihin da'awa zuwa ga gaskiyar ne suke da yawa yan tsiraru ne karkatattun shi yasa sai a ce maka ma wai ka kaurace ma fasiki to zan ka ce za ka kaurace ma fasiki to da za ka yi mu'amala kila kun gane abin da nake nufi a ce za ka kaurace ma fasiki to su waye za ka yi mu'amalar su kenan sai dai irin su malam ka dai ce za ka kaurace ma fasikai fasikan sun yi yawa waɗanda ka sani kawai suna shaye-shaye a unguwanku sun kai nawa abin da yawa idan ka ga wato zaman lafiya ya gurɓace a cikin al'umma ba zaman lafiya a mataki na ƙasa a mataki na jiha a mataki na anguwanni a mataki na gida ma ba zaman lafiya yanzu yanzu wani ya iya ɗauko wuƙa ya farke wani yanzu yanzu wata mata ta iya kashe mijinta ko ba shi muke samu yan kwanakin nan to ya nuna kenan cewa manya-manyan al'amura sun fara a cikin al'umma kuma an fada cikin zamanin tasayyura idan ka ga saɓani yawa tsakankanin 'yan uwa saɓani ɗan ƙanƙanin abin da bai kamata a yi saɓani a kai ba sai a yi saɓani har ya raba kan al'umma wani a halin suna ne shi ma ya ja nashi wani ma a halin suna ne ya ja nashi idan dai fasadi ya yada a cikin al'umma san duniya ya yada a cikin al'umma to wannan lokaci an fada cikin al'umur da ibam da haka an fada cikin at-taghayyurat kenan da kuma alfitan to idan ka samu kanka cikin irin wannan yanayin to abin da za ka mai da hankali a kai abu na farko shi ne ka nemi taimakon Allah ya amintar da kai ya kuɓutar da kai daga waɗannan fitintunu ka nemi taimakon Allah shi yasa a fatihatul kitab sura mafi girma a cikin alƙur'ani kuma ita ce ta farko a zubin jerin gen ayoyin alkur'ani da tsoroninsu tun kafin a yi nisa sai Allah ga maka iyaka na abu wa iyaka na sa'in me ma'anan Allah ya kawo maka iyaka na abu wa iyaka na sa'in a fatihatul kitab kuma a farkon alkur'ani saboda a nuna maka duk wani alkhairin duniya ba ka iya cin masa in Allah ya baka da wayanka ko dabaranka duk wani sharrin duniya baka iya kauce masa in Allah ya baka da wayanka ko dabaranka kenan babban sirri nemi Allah ya taimake ka to shine kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abu na gaba duk inda ka san zaka fada cikin rashin tarbiyya da gurbatattun aqidu to ka ja da baya karka kai kanka wurin fitina karka kai kanka in wani website ake shiga a ga wani abu karka shiga in gani sharri karka ce bari dan shiga in ga abin da ake yi kana shiga akwai yiwuwar shubha ta kama zuciyar kamar yi magana akan shubha ko sha'awa ta kama zuciyar kamar yi magana akan sha'awa ko rena addini ya fada maka mun yi magana akan riqatul dini ko kuma manya manyan al'amuran nan su ya fita da kai kila an gane ka je ka shiga yanzu ka ga wata talla da ƙungiyar kafirai suka yi maka cewa inda za ka yi kaza za a turo maka naira miliyan 250 kai kuma yau kana neman naira 250 ya gagare ka inda za ka shiga wannan ka ba da waɗansu sun rora ka ba da kaza ka ƙiyin kaza ka yi kaza za ka samu naira miliyan 250 kana zaman zaman ka sai kaga kawai ka fara canza yanayi yanzu neman miliyan 250 ya sa za ka canza addini sai ka fara rena musulmi da koyarwar addinin musulunci saboda ne saboda an tallata maka duniya an tallata maka duniya akwai wani bawan Allah da ya gaya mani wani abu ya faru a ƙasan nan CIA suka zo Najeriya hukumar bincike na America suka zo Najeriya san neme shi cikin abubuwan da suke gaya mishi ne waɗansu malamai ka sani waɗanda kake ganin suna da zafin addini san ta tambaye shi waɗannan abubuwan har daga ƙarshe suka ce mishi in zai yadda ya aiki da su za su kai shi Amerika za su yi kaza duk abin da yake so za su yi shi so in ka samu wani wanda yana ganin a in naje Amerika kamar naje jannatul ma'awa ne ai sai ga shi kenan yanzu shi ma zai dangane akwai wani wani malami ne lecturer ne a wata jami'a cikin jami'o'in nan kusa yana ta neman wani ɗalibin shi da luwaɗi abin da yake ce mishi bayan ya ta abin nan kullum ya gaice shi ofis abin da yake ce mishi ce in kana da rabon arziki yaro ka zo ka bani haɗin kai yanzu ka ji ambaliyan kuɗi a cikin akaunt ɗinka haka ya gaya masa ya kawo mun kuka ne malam ya zanyi na ba shi shawarwari amma ba zan faɗi shawarwarin da na ba shi ba har kuma wannan lakcarar sai da ya ba shi wata takarda ya ce kai abuja za a ba shi kwangila da ya tafi da takardar abuja aka yi congratulating din shi abin na a rubuce cewa kwangila dai ya samu kuma zai ci gaba da samu kawai amma ga wani fom ya ciki kawai in ya shiga wannan ya shiga kungiyar yan luwaɗi ya ce a ba shi dama aka ce karka wani wanda kanka rayuwar nan in dai ba wannan ka samu ba kawai za ka yi taɓata ma kanka lokaci so idan mutum bai nemi taimakon Allah ba shikenan in ya kai kanshi cikin fitinan shikenan sai ya fada da aka duk inda ka san akwai fitina kakka kai kanka akwai wani shashasha shi wai bayan asubahi sai ya tsaro yana lalle karariyan mata wai shi fatan shi Allah ya sa wata tazo fitsari ya mugun gani sakarai akwai mugun ganin da ya wuce wannan ustaz ai ba mugun ganin da ya wuce wannan ko kuwa jama'a ai ba mugun ganin da ya wuce wannan sakare da ma jiya nemi sana'a je aure da fi shi ta yaya za ka gane cewa karka kai kanka daga fitina in kuma Allah ya kaddara fitinan ta biyo ka to rarewa ake yi a gudu dubi annabi yusuf Allah ce wasta ba albaba wa qaddar qamisa min qabli min dubarin wa alfa ya sayyida haladal ba lokacin da fitina ta zo masa kun ji ya tsaya ce ai ni annabin Allah ne ina da tsoron Allah rarewa a guje yayi tana bin shi na gudu har ta ya ga mishi riga ta baya annabi annabi Musa ne ce mutanansa fa farartu minkum lamma khistukum gudu ne lokacin da na ji tsoron fitinan ku in kuma kai la'akari da kissan ashabul kafi innan fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sun gudu ne da addinin su to haka ake gudun mafitina kar ka yadda ka kai kanka to sannan duk wani banna ka zama kana da ilimi sosai akan shi kar a zo maka da banna a koyi akwai hanyoyin shirka da ake jefa mutane da bid'o'i a yau amma ba za ka gane ba in baka gane su ba a shar'anci to kana iya zarmawa burin ba da wani misali da ya faru a kaina wani ne zo ce mani lokacin daban da lafiya ya ce zan baka magani ayatul kursi za ka karanta kafa 41 ka karanta a hannunka za ka taufa a jikinka ka shashafi in ka gama karanta 41 nan ayatul kursi ba ayan alqur'ani bane ba ita ce aya mafi girma cikin alqur'ani ba sai ce idan ka tashi sai kai tawassuli da annabi ya Allah kai mun kaza dan albarkan annabi wallahi duk ka rusa wancan ayatul kursi da ka karanta babin tawassuli ne babi ne na aqida ne hadari in kuna so in baku misali bari in baku misali amma wallahi al-masalul a'la ka je fada sai ka samu sarki mai mulki sosai sai ka dube sarki sai ka ce sarki albarkan wannan ba fadan naka kai mun ka zage sarki ne ko ko ka girma sarki ne da Allah ku bani amsa ka samu sarki mai mulki ka samo wani bafadi ka ce da Allah albarkacin wannan bafadin mai martaba kai mu ka zage sarki sai sarki ya kulle ka to amma idan da ka samu bafadan nan ka ce bafadi saboda ogan ka wani kai mu ka girma bafadin ne ko ka walakantar da shi to walillahi almasalul a'la idan ka ce ma Allah ya Allah ya min albarkan annabi Allah fa shine mahalici shi halici annabin nan duk wata karama ta annabin Allah ya bashi kuma shi Allah ba halittacce bane lam yalid wa lam yulad annabi kuma an halicce shi ne an san lokacin da aka halicce shi an san lokacin da aka haife shi an san wacce ta haife shi kuma an san lokacin da ya rayuwar shi ya mutu sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka idan ka ce Allah ya min kaza dan albarkan annabi ka ka ka walakantar da rububiyar Allah da aka wancan ayatul kursin da ka karanta duk bai amfani ka da komai ba kenan ila kun gane batun to ta nan shedan zai zo maka wai ka karanta ayatul kursi sai kuma kai tawassuli da annabi ma'ana ka rusa duk abin da kai na alkhairi to wannan in baka da ilimin ya za a yi ka gane yanzu ko a cikin mu nan ba fa kowa ya gane wannan ba ko a cikin mu nan yanzu zai ah to ayatul kursi ba to walakantar da rububiyar Allah ne ka kutsa ka kai ma Allah hari ne a cikin rububiyarsa jama'a kuma fahimci wannan da kyau to ka fahimci fitintunu ka gane su da kyau ka gane matsalolin da kyau domin ka samu ka kubuta saboda Allah ce wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin haka muke fafayyace ayoyi domin hanyar mujrimai ya fito maka karara kenan idan ka gane hanyar mujirmai za ka iya kubuta daga hanyar mujirmai amma in baka gane hanyar ba fa kana iya fadawa hanyar mujirmai nan kana nan kana ganin kaman ka fada hanyar mutanen kirki sannan kalli hadisin huzaifa wanda al-imam al-bukhari ya rawaito yake cewa mutane sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam akan alkhairi amma ni na kasance ina tambayan shi akan sharri كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ni akan sharri nake tambayan annabi saboda ina tsoron kar sharri ya zo ya zake mun ban gane shi ba haka wazaifa ya gaya mana to da ka in kana son ka zauna lafiya kai ilimi mai zurfi ka gane mafi yawa kofofin sharri domin kar sharri ya zo maka kana tsammanin alkhairi to sannan cikin abin da za ka yi shi ne ka tsara harshenka ka tsara gaɓaɓɓanka idan ka zo a zamanin fitintuni kar ka zama kana yawan sakin harshe kar duk abin da ka ji sai ka faɗa kar duk abin da ka gani sai kai ta aliki duk wanda ya faɗa zamanin fitintuni abubuwan can da muka faɗi a baya ga shubuhoyi ga shahawat ga shahawat ga riƙatul dini ga al'umurin izam sai kuma ya kasance kasa tarihi da yawa to za ka yi ta faɗawa cikin haƙoƙan shari'a za ka yi ta faɗa cikin mutuncin jama'a za ka yi ta faɗa cikin abin da ba ruwanka kenan za ka yi gurɓataccen addinin musulunci Tunda ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi in kana kutsa kanka cikin abin da ba ruwanka to gurɓataccen addini kake yi ba original kake yi ba cikin abubuwa ɗari da za ka gani to ƙila guda biyu uku ne kawai za ka yi magana a kai shi ma ɗin za ka faɗi kaɗan ne sai ka ja baki ka shu kai akwai abubuwan ma da ba ka da buƙatun sai kai magana a kansu wallai yanzu kowa a cikin mu nan fa in aka zo harkan siyasa yana da baki zai tsoma bakin shi kamar nake yadda nake cewa an yi siyasa na ƙarni na na jamhuriya ta uku in ka ɗauko siyasan da aka gudanar tun daga zamanin su dauna jamhuriya ta farko ke aka zo jamhuriya ta biyu zamanin su zagamanin shagari kenan ko algawar malam zamanin shagari kenan 1980 kenan ko 7980 aka zo jamhuriya ta uku zamanin babangida kenan sdp da nrc aka zo jamhuriya ta hudu ita ce wannan ta baya bayan nan ko? to tun daga 1979 akwai matashi ɗan shekara ashirin da biyu da uku kaga bai halarci 1979 ba da aka bai san jamhuriya ta farko ba bai san jamhuriya ta biyu ba a siyasa bai san jamhuriya ma ta uku ba amma za ka ji ya tsagalgali yana magana akan siyasa ya shiga abin da ba ruwan shi ilimin nan ya wuce shi akwai abubuwan da bai sani ba amma shi kwakwalwar shi shi ɗan yana nuna mishi kasan komai to wannan kuma matashin shine in an zo batun fatawan addini ga abin da malaman addini suka ce shi ma yana da magana a wannan lokacin wani malami zai kwana yana research yana bincike ya fito ya ce to ga abin da ya kamata al'umma su yi a zaman dakali kawai ko a social media zai iya zagin wannan malamin zai iya zagin wannan malamin alhalin malamin nan kila yayi kusan awa takwas yana binciken abin da zai fito ma al'umma da shi na shari'a ya duba wancan littafi ya duba tafsiri ya duba zantantakan malamai sai ya kwana uku hudu ya je ya dawo ya je ya dawo yana binciken abin da zai fito ma al'umma da shi na shari'a amma a zaman da kali kawai ko yana kishin gida kan ganin shi a social media zai zagi malamin nan ya bata abin da malamin nan ya faɗi ya kawo na shari'a hakanan daidai lokacin da kuma in an zo batu akan sarauta yana da magana to galibin mu haka muke duk wanda ya bude makan shi irin wannan kofan ya fada cikin fitina dan zai koma yana gurbataccen addini so sai ka zama ka tsare harshenka ka tsare gaɓuɓɓanka ba komi ka sani zaka faɗi ba kamar da na kawo sayyidina abu huraira yana cewa na haddace daga annabi sosa na haddace kamun ka ce jakunkuna manya guda biyu ne na hadisai ya ce guda ɗaya kawai na faɗa guda ɗayan inda zan buɗe ɗayan jakan in ce zan kawo ɗansu hadisai laƙwaɓi a haza alhirƙo da an yanke wannan wuyan nawa waɗansu hadisan suna da alaƙa da shugabanni waɗansu suna da alaƙa da kaza in ka ce komi ka sani sai ka fito da shi ka faɗi za ka raba kan al'umma ne ka jefa al'umma cikin shubha wanda ke matakin firamare ka zo ka ɗauko karatun jami'a ka ce za ka yi masa kana son ya gane ne ko kana son ya ɓata ne ɓatawa zai yi bari mana tambaya 1 plus 1 nawa to 0 minus 9 a'a ustazu kaga abin da nake magana kenan ai 0 minus 9 cannot ko ba shine cannot ba in kana aji 1 2 3 a primary za a ce maka 0 minus 1 ko minus 2 ko minus 100 cannot ba zai taba yiwa ba karatun yan firamare kenan to yanzu sai ka je ka sami yan firamaren nan ka ce musu wani 0 minus 9 is minus no kaka ce ka gaya min yadda za a yi wannan yaron ya gane wai is equal to minus 9 minus 9 kawai ka ce ba zai yiwu ba to in ma ka je jami'a sai a ce maka 0 minus 9 in aka buga ma zai baka 6 abin ya rikitar da tunaninka to aini kullun darajatun mimma amil kowa akwai irin matakin shi to yanzu yanzu wani yana son ne kawai a ɗauko kowane irin mataki da na ƙasa da na sama duk a cakuɗa a zuba ma al'umma don Allah al'umma rikicewa za ta yi koko shari'a za ta samu to kaji idan ka ce za ka riƙa sakin bakinka a komai to haka za ka fada wannan asali bukari ya kawo shi sayyidina abdullahi dan mas'udin mas'udin yana cewa ban zamo ma ana ko yau ma kuntu muhaddisan qauman hadisan la tablughu uqalam illa kana li ba'dhin fitna ko ma kunta kenan duk mutanen da kaje ka dauki ilimin da hankalinsu bai kai gare shi ba ka ba su to sai ya jefa su cin fitina mafi karanci sa tsafi ta gaddama suna neman fassarar abin da ka faɗa ka ɗauko wani abu mai sarƙaƙiya ka kawo musu mafi karanci a tashi wannan yana a a kaza ne wannan yana a a ta da jijiyan wuya ya haifar da fitina kai wani ma ce wallahi wannan malamin ƙarya faɗi ba yanzu a ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ka faɗa abin da hankalinsu ba zai kai ba sai ka gaya mutane abin da hankalinsu zai gane kowa gwargwadon ilimin shi da fahimtarsa gwargwadon irin abin da zaka gaya masa da dai sauran al'amura muna yi muna tsallake ne saboda ba na son lokacin da ta sosai sannan cikin abubuwan da zaka yi in ka zo zamanin tunu da zamanin caccanzawan al'amura to ka rika amfani da hankalinka da tunaninka kar ka zama daskararre dan kwafaffe mare kan gado mare lissafi akwai mabiya da yawa an dora su akan bata saboda rashin tunani ne kuma za ka ji ana faɗin waɗannan abubuwan na ƙarerayi misali na san kunji aka ce wani ya zo yana faɗin idan da za ka samu wani gari aka samu garuruwa guda ɗari a guda dubu ɗari garuruwa guda dubu ɗari kamar ka ce zariya ka ce ɗaya ɗaya to ka samu ire-iren zariya kamar guda dubu ɗari a kowane gari a samu akwai mutum dubu ɗari a ciki kowane mutum dubu ɗarin nan ya shekara ɗari kullum sai ya karanta salatin annabi sau ɗari ku hararo lissafin kowane mutum ɗaya ya shekara ɗari kuma kullum sai ya salatin annabi ɗari gashi kuma na garuruwa dubu ɗari dubu ɗari nike so in ce ba ɗari ba ya karanta salatin annabi dubu ɗari kuma ya shekara dubu ɗari a garuruwa dubu ɗari wadda in ka tattara su bai kai salatul fati daraja ɗaya ba da Allah wannan magana na hankali ne na kan gado ne to amma kuma sai mutum ya karba sai ka san bai amfani da hankali da kan gado ba to sai ka zama kana da lissafi kana amfani da hankali da kan gado ila amfani abin da nake nufi to sannan sai ya zama kuma kana haɗin gwiwa da waɗansu ‘yan uwanka domin ku fuskanci duk wata ƙalubale da ya zo kar ka riƙa wadatuwa da kanka ka riƙa ɗaukan aini na ni kaɗai ma zan iya ganewa zan iya a'a kai haɗin gwiwa da ‘yan uwanka ta'awun alal birri wa taqwa Allah ya ce ayi wala ta'awunu alal ismi wal udwan in fitina ta bayyana ya za a yi magance matsala iri kaza to je ka rabu da waɗansu al'umma masu alkhairi wanda za ku yi haɗin gwiwa sai Allah ya taimake ka to sannan sai ka zama na tsatsi kar ka zama dan garaje da da da da da rawan kai duk wanda ya zama mai garaje da rawan kai to zai fada cikin cikin tunu sai ya fada cikin wato ainihin gurbacewan addini wani asari wanda sayyidina aliyu ya kawo shi al'imamul bukari ya kawo shi a cikin al'adabul mufrad ya ce la ta kono ujilan mazayi a buzuran fa'in na min wara'ikun bala'an mubarrihan wa mu'au muklihan wa umuran mutamahilatan rudahan sai ka ji waɗansu kalmomi masu wahala saboda ana magana akan al'amura masu wahala kalmomin masu suka zama masu wahala sayyidina ali ya ce kar ku zama 'yan garaje duk abin da ya taso kar ka riƙa garaje me yaɗa sharri me garajen yaɗa abubuwa da kake ji ya ce saboda a bayan ku akwai bala'i mai rikita hankali da al'amura manya-manya waɗanda za su rika azabtar da rayukan mutane wannan na kawo shi ne a daidai gaban da idan ka samu kanka irin wannan zamani da fitintunu social media matsaloli suka yawa to duk wani mataki da za ka ɗauka kafin ka ɗauka ka zama mai natsuwa tukuna da hangen nesa da bi sannu-sannu don kar ka je ka fada kai ta yada sharri shi yasa ni na gaya muku ni ba na posting ba kuma na sharing saboda ne saboda karka yada sharri sai Allah ya nufin ya jarabce ni wata rana kawai sai aka turo min wani hadisi kawai hadisin sai ya burge ni maimakon in tafi akan matsayata duk abin da na yada duk abin da kaga na tura ma wani to sai na gama bincike akan shi na gamsu da shi duk wani abin da kaga na tura to sai na bincika shi fa na tabbatar da haka yake amma wai kawai postin din abu ba na yi kawai sai Allah ya jarabce da aka turo min wannan hadisin aka ce hadisi ne ingantacce shekul albani ya inganta shi a guri kaza da kaza da kaza sai hadisin ya burge ni kawai sai na tura shi a wani group da muke da shi na wadansu ƴan uwa ba mu wuce mu bakwai ba ina turawa a cikin hadisin kawai sai hankali na dawo kai to ai baka bincika wannan hadisin kamar yadda ka saba ba gashi ba ni a gida nan da nan ne waya na ce ma iyali na je ki daki ɗauko littafi kaza duba mun guri kaza duba guri kaza sai da ta duba mun littafi kusan guda uku daga ƙarshe ya tabbata wannan hadisin hadisi ne maudu'i ne ƙarya ne ma nan da nan na rubuta ma ƴan kwacha wannan hadisin da na turo muku hadisi ne maudu'i astaghfirullah wa atubu ilayhi nace musu ga binciken da ne ga binciken da ne ga binciken da ne wannan sai ya ƙara bani ƙarfin gwiwa akan matsayana cewa ba na fostin kawai ba za rika fostin ba kan umutar da kaina a to kana iya fostin ɗin maganan wani kuma maganan ƙarya ne ba a yi ba ko kuma an yi an canza mata yanayi ila kun fahimta to da haka sai ka zama kana da nutsuwa akan al'amura in ba haka nan ba mutum zai sha mamaki to a taƙaice kuma a gurguje idan kana son ka samu tabbata wannan na faɗi yadda musulmi zai yi mu'amala ne a karan kansa in ya samu kai cikin fitintunu da canje-canje to idan kana son kuma ka samu tabbatan daga diganka akan gaskiya duk iyayi da gurɓacewan aƙidu ya kai kana kan gaskiya duk iyayi da tarbiyya ta gurɓace kai kana nan akan gaskiya to za ka yi amfani da waɗansu abubuwa kamar haka na farko dai lallai kai ta tarairayin imaninka kai ta binciken imaninka lokaci ba lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya tabbatar da cewa imani yana tsufa wa innal imana la yakhluq fi jawfi ahadukum imani na tsufa a cikin zuciyar dan adam kama ya khluqu saw kamar yanda ka san tufafi na tsufa yanzu wani zai sa sabon riga amma zuwa shekara ɗaya ya tsufa to haka imani yake da haka in baka bibiyan imaninka kana mishi caji ka bari ya ta rauni ya ta rauni ya ta tsufa to abubuwan da kake iya yi na alkhairi da abubuwan da kake iya nisanta na shari za a kai lokacin da ba za ka iya nisanta ba kuma za ka iya yi na alkhairin ba saboda ne imanin ya tsufa kuma dama aqidar ahlus sunna ne cewa al-imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa to kai ta bibiyan imaninka kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya jaddada maka imaninka a cikin wani hadisi manzon Allah yana cewa fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum al-imam at-tabarani ya rawaito shi ku ta roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku sannan kai ta aikin da zai ƙara maka imani dama a cikin aqidan ahlus sunna imani yana ƙaruwa da kyawun ayyuka yana raguwa da nisantan kyawun ayyuka abu na biyu ka shagaltu ka mai da hankali ka horar da kanka akan neman ilimi mai amfani ka koya ka koyar ka sami ilimin alkur'ani ka iya karatun alkur'ani wanda bai iya karatun alkur'ani mai girma ba rukuni mai girma mai karfi na tabbata akan gaskiya ya wuce shi ka iya karatun alkur'ani gwargwado kana bibiyan ma'anoninsa ka san ilimin tauhidi da duk wani ilimi wanda yake zai taimake ka akwai al'ulumul ghaya ilimin ƙur'ani ilimin hadisi duk wannan suna cikin ulumul ghaya akwai kuma ulumul ala ko al-musa'ida ilimin larabci ilimin irin waɗannan duk ilimin za su taimaka maka gane addini duk ka san waɗannan ilimin gwargwado idan ka san waɗannan ka shiga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa may yuridillahu bi khairin yafaqihu fi din duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi zai fahimta da shi addini to ka dauki mafhumul mukhalafa duk wanda Allah ya bai nufin shi da alkhairi sai sharifa sai Allah ya bar shi cikin jahilci sai ya ta hauma hauma yana ganin kaman ya gane abubuwa nan ko shiri ta da bankaura yake abu na gaba ka zage damtse gurin kyawawan aiki duk aikin da ka ji an ce maka Allah yana so karkare na aikin la ta haƙiran ne minal ma'aruf shay'an duk aikin da ka san an ce maka Allah yana son kaza ya yarda da masu wannan aikin to yi bakin kokarin ka ga sana aikatawa kada ce maka aiki kaza Allah yana so aiki alherin na da yawa eh yana da yawa amma ka san wanne ne Allah zai karba kai naka kila wannan aikin da kare nan kuma shine Allah subhanahu wataala zai karba da gare ka inda kai sai ka yin ah da a ce alherin ka guda biyar ne da a ce alkhairin ka guda dubu ne wanne yafi alkhairin ka guda dubu ne ka yawaita alkhairi ko baka san ma wanne ne Allah zai karba ba man amila salihan min zakarin aw unsa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yake aikata aikin alkhairi yana mummuni ko namiji ko mace Allah ya alƙawarin zai ba shi rayuwa mai daɗi a duniya rayuwa mai daɗi a cikin kabari rayuwa mai daɗi ranar tashin alkiyama sannan ka fuskanci ibada bawan Allah ka fuskanci ibada irin wannan kasalan da ragwancin da ya fada mana mutum lafiyar shi lau ba ciwo ba komai amma sai ya wata uku bai azumin nafila ba wannan irin ragwanci har ina in baka iya yin litin da alamis ba to akalla dai duk wata kai azumi uku mana ka sami sha uku a sha hudu sha biyar in ba za ka iya a jere ba ɗauke kawai ka ce to a kwana goma zan yi wani azumi ko wata litini a kwana goma na biyu zan yi azumi wata litini ko alamis a kwana goma na uku zan yi azumi akalla dai wata kar ya fita baka yi azumi uku ba to amma kasala ya sa ga matashi garbashin shi firde dan matashi amma baya azumin nafila me yasa kawai tsaban kasala shedan ya nuna mishi ta azumi da wuya baya nafilfili sallan farillan ma sai an tsere sallah kamar da ne bayani a farko za ga galibi kowa yana shiga sallah sadakan nan yana nan yana jiran aibar kawai insha Allah ta'ala in na samu miliyan biyar din nan wallahi sadakan dubu ɗari biyu da hamsin zan yi to ba Allah ga naira dubu goma ya zo maka ko dubu biyar shari naira ɗari biyar ka bada sadaka mana a ai insha Allah bar dai miliyan biyar din nan ai la in atana min fadlihi la nasaddaqan wa nakuna min as-salihin falamma atahu min fadlihi ba bakhilu bihi wa tawallahu mu'rid haka kaida take duk wanda bai sadaka da dan abin da Allah ya bashi da yanzu wai yana jiran sai gobe ya samu da yawa in ya samu da yawan makaryaci ne rowa zai ma Allah to ka fuskanci ibada manzon Allah yana cewa yin ibada a cikin al-ibadatu fil harj ka hijratun ilayya yin ibada a cikin alharaj kamun wato hijira ne zuwa ga annabi al'imamun nawa ya ce shi ne ibada a cikin alfitan lokacin da fitintunu suka yawa abubuwa suka caccanza ba masu ƙarfafawa in tsiraru ne masu ƙarfafawan to bawa ya doge ya ta bautan Allah a irin wannan lokacin to kamun ladan hijira zuwa ga annabi ke shi a duk wata garaɓasa za ka shiga cikin sahabbai ke da suka hijira to amma kuma sai ga shaidan ya nuna mutane mu ai watsi da wannan shi yasa mutum ya wahalar da kanshi da daddare da rana da daddare ka ga ya je ya kwanta 11 dare 12 dare ta ya za a yi iya tashi karfe 4 ya sallan dare asabahi ma sai ga yana kwatan kanshi sai ga an gama asabahi wani yana yana ramar ka a fajiri bai yi ta ba mai imani ma ke ko yana rama wuce bawan Allah ka hutar da kanka da rana wannan shige da fitan da kake ta ka hutar da kanka ka huta da daddare ka kwanta karfe goma don ka tashi karfe uku da rabi karfe hudu ka je ka amfani kanka ku gana da Allah ku daidaita abin da kai ma Allah ba daidai ba ka tuba bukatun ka a gurin Allah ka baje ma Allah a baka ku gyaro ta daga gurin Allah wani ya ce maka ba zai maka ba wallahi in ka gyaro ta daga gurin Allah wallahi sai yayi wallahi sai yayi akwai wani bawan Allah da ya taba zuwa ya je gurin wani a wata jami'a ya je ya nemi alfarman wani wani malami exam officer akan ga matsalan da ya samu bai yi waɗansu nau'o'in jarabawa ba amma a taimaka masa haka wannan exam officer yake ta ni ne kake so in maka yana ta kaushi sai ya ce to wannan na san yadda zan hudo maka sai ya bari sai gobe sai ya karanta wata addu'a wani da ya zo a cikin asari cewa in za ka fuskanci wani mai mulki duk ɗagawar shi in ka karanta wannan addu'ar in kai da yaƙini sai Allah ya baka mafita a kansa ya je ofis ɗin ƙofar ofis ɗin ya zauna ya karanta wannan addu'an da ikilasi jiya jiya fuskai wancan kawai sai ya shiga ofis ɗin ko ko wani irin wani neman izini bai ba kawai bude ya assalamu alaikum yana shiga haka wannan exam officer ya miƙe ah malam tun jiya nike ta neman ka wallahi in ba mu taimake ku ba za mu taimaka bai ma ba shi dama yin magana ba wallahi tallahi ni ne maka alƙawari in dai an yi kaza za a yi kaza ka zo wal ya fito ce dan cinkwa in ka ƙi bari in je mu daidaita da Allah Allah ya mallakin zuciyar ya sa ka yi tilas ga kuma shi ya sa yayi to haka zaka je ku gyaro ta da Allah da daddare sai ka fito da rana mutane suna ganin kan baka da wata matsala a duniya kun gyaro ta ne da Allah to cikin nau'o'in da mutum zai ibadun da mutum zai mai da hankali ya mai da hankali akan tsaftace zuciyarsa shine babban gyara ka kubuta gariya ka kubuta daga hasada ka kubuta da mummunan da so ka kubuta daga san duniya da irin waɗannan cututtukan da suke kama zuciya muna karanta wani littafi a masallacin juma'a na ibn abbas mufsidatul qulub cututtukan da suke gurbata zuciyar dan adam mun karanta ittiba'ul hawa mun karanta at-taraf yanzu muna cikin wanne ne wanne muke ciki yanzu na yau aljadal wal mira shine na uku to Allah ya taimake ka warke daga waɗannan cututtukan sannan ka shagaltu da ilimin sunayen Allah da sifofin Allah kaga wanda ya sami ilimi akan sunayen Allah da sifofin Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya samu wata irin fadama mai cike da kayan marmari masu daɗi masu garɗi ya samu wani irin ruwa mai daɗi mai sanyi a lokacin zafi ya samu waɗansu irin kayan marmarin da yake babu wanda zai iya gaya maka iya daɗi da yadda zai rika biyan samun bukatuwarsa sai wanda ya kutsa cikin irin wannan aljannan bawan Allah ka gane sunayen Allah da sufofinsa wallahi akwai waraka daga dukkan fitinan duniya da na lahira akwai samun biyan bukatan duniya da na lahira akwai buwaya a cikinsu akwai ɗaukaka akwai hutun zuciya akwai arzikin duniya da na lahira amma sai wanda Allah ya haskaka masa ka gane sunan Allah ba wai ka je ka haddace su Ar-Rahman Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz As-Sabur 99 ka haddace zai daga baki annabi ya ce man ahsaha ne al-ihsa'u ba al-hifz bane ka gane su farin ka fahimce su ka iya karanta su ka fahimci ma'anoninsu kai ta kokari kana aiki da shirin da ke cikin su wallahi akwai wani garɗi da daɗi da babu wanda zai iya gaya maka shi sai dai in Allah sa kai ma ka zo ka shigo wannan kofan sai kai ma ka ji abin da wani ke ji cikin ibadun da za a mai da hankali akai wajibai da sauran nafilfili domin ya zo a cikin hadisi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه sannan cikin ababen da zaka mai da hankali akai qiyamul layl sallan dare manzon Allah ce alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin qablakum tadan mutanen kirki ne kafin ku manzon Allah ce kuma qiyamul layl yana kawo yaddan Allah yana kuma kankara zunubai kai abubuwa na alkhairi ya tattara akan kiyamun ne musamman in Allah ya taimake ka in ka tashi da daddare in za ka yi sallan cikin addu'o'in da za ka riƙa yi na buɗe sallah ka riƙa karanta Allahumma rabba jabra'il wa mika'il wa israfil fatirar samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta taqum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim duk inda fituntunin duniya saka kai sai Allah ya baka mafita sannan ka shagaltu da ambatan Allah ala bi zikrillah tatma'innul qulub ambatan Allah nan bai da bukatun sai kana da tsarki ko sai kana da alula subhanallah walhamdulillah ko kana tafiya a mota ko kana tafiya a babur ko kana kwance a gado ko kana cin abinci kai duk abin da kake waɗannan kalmomi masu albarka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ire-iren waɗannan kalmomin zaka iya yin su bakin ka ya zama danyi sannan kuma ka yawaita addu'a na neman tabbata za ka ji alƙur'ani ya kawo mana rabbana ghafir lana dhunubana wa israfina fi amrina wa thabbit aqdamana ko ba haka bane ka gani rabbana akhrij rabbana rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana aqdamana wa sana alqawmil kafirin manzon Allah yana addu'a Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kai ta addu'a na neman gamawa lafiya da kubuta daga dukkan fitintunun waɗanda suka bayyana da wani suka koyi sannan kuma ka gane Allah tun lokacin kana cikin walwala domin Allah shi ma ya gane kai tuna da kai lokacin da ka shiga cikin kunci ka ɗora kai ta umarni da mai kyau kana hani akan munana kai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala ka kuma ce da dukiyanka gwargwadon hali wannan duk nau'o'in ibadun da zaka shagaltu da su sannan ka rika zama da mutanen kirki salihan bayan Allah kana dauka daga gare su wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabu bikum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ka zauna da malamai da sauran mutanen kirki ka dauka daga gare su saboda al ulama warasatul anbiya duk wani abin da kake so da annabi na nan da ka zauna ka samu to zauna da malamai sune magada annabawa duk abin da kake jin zaka samu a wurin annabi zaka samu a wurin su manzon Allah ne ya ce al ulama warasatul anbiya ni na faɗa manzon Allah ya faɗi ka gani ko maka girmama malaman nan tunda ya ce fa man akhadha bi akhadha bi hazzin wafir amma yanzu mutuncin malamai sai ya zama kawai ya zama banza wani a social media kawai zai je gama rashin mutuncin shi kawai sai ya zo ta sauna malami na addini yana zaga malamin da ya shiratar da al'umma miliyoyi dubun dubata shekara da shekaru tun kafin a haife shi amma shi yanzu wannan malamin zai zaga to lihumul ulama masmuma naman malamai guba ne duk wanda ya ci wannan gurin wallahi sai ya mutu bi ma'ana ba lale ka mutu wai mutuwa physical mutuwa ba mutuwan zuciya duk wanda ke giban malamai sai Allah ya matar da zuciyarsa Allah ka shirya ta sannan ka rika taimakon addini gwargwadon duk irin daman da kake da shi in kujera office Allah ya baka in dukiya ya baka in karfi ya baka in wayo ya baka duk irin daman da Allah ya baka ka taimaki addini ka tabbatar da ka cinci addinin musulunci daga inda yake يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم sannan kai ta bibiyan kissoshi da tarihin mutanen kirki wanda ƙur'ani ya kawo da sunna da kuma littattafan tarihi akwai littattafai na tarihin mutanen kirki bibiyan tarihi yana tabbatar da zuciya yana tabbatar da mutum akan gaskiya wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka وجاءك في هذا الحق موعظة وذكرى للمؤمنين sannan kuma ka rika aiki da shari'a gwargwadon yadda Allah ya baka dama walau annan fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'aziman wa lahadainahum siratan mustaqima sannan kamar yadda na faɗi a baya ko ana ha maza ha mata ka lizanci yan uwanka musulmi karka yadda ka kaurace manzo Allah ya ce la tajtami ummati ala balala al'umman nan babu yadda za a yi ta hadu akan bata ko manzo Allah ce inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qafiya kura ta fi cinye akuyan da ta gudu ita kadai amma in suna cikin garki to sai su kubuta amma wata tana keba kanta shikenan damisa ta samu zaki ya samu kura ta samu sai ta je ta daddalanta akan wannan abin nan daka ko an bata maka rai ko ba a yi maka daidai ba ko kana liman aka ce yanzu an cire ka ko kana lada aka ce an cire ka ko kana karantarwa aka ce an dakatar da kai kar ka ce to shikenan na kyala kowa yanzu ne kada zan rika tafiya na billahi allazi zaka halaka kan makalkale ma yan uwanka ko da dadi ko ba dadi yadda kake suke maka ba dadi kai ma haka kake musu ba dadi kuma ana hakuri da kai to kai ma haka za ka yi waɗannan 'yan takaitattun kalmomi kenan cikin in waɗannan mintoci muna fatan abin da muka faɗi Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya tabbatar da digadigan mu akan gaskiya mu rayu akai mu mutu akai dan tashin alkiyama Allah ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik على تعالى بسم الله بارك الله هاي بسم الله
addu'a ko